بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Juma'a sha biyar ga watan safar, hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da bakwai ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi abbal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تعليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي يمي ساكيا دا الخيري كما يندكو كجي سنوانا للتافي kai agaji ne ga sahabbai da kuma iyalan gidan annabi dangane da ƙarerayin da wani zindiki mai suna Dr. Tijjani Assamawi ya yi masu da zaginsu da kafarta su da ruddar da su da faɗin maganganun ɓatanci wanda ya masu. To wannan babban malami a Dr. Ibrahim Bunu Amir Ar-Ruhaili sai ce zama bai gan shi ba. dole miƙe ma mai gidan shi aikin da da annabi na raye shi zai tsaye wajen yin wannan aiki to amma yana da wasu dakaru waɗanda suka yi wakafin rayuwansu domin ba da kariya ga wannan addini na musulunci yana daga ba da kariya ga addinin musulunci tsare mutuncin sahabbai da 'yan ɗakin manzan Allah domin idan aka bar waɗannan mutane suka fada koman waɗannan da suke amfani da sunan musulunci kuma suna rarake musuluncin to sai a waye gari an yi baya ba zani kuna can kuna karatun fikihu kuna can kuna karatun hadisan ahkam ana nan ana rusa aƙidunku da aƙidun ‘ya'yanku da aƙidun matanku domin waɗannan bayan Allah na ƙwarai su ne fa waɗanda suka ruwaito alkur'ani da hadithi daga sanda aka ce su ɗin nan ba na ƙwarai ba ne to kai tsaye a fakaice ana son a ce maka ƙur'ani da hadithi ma ba na ƙware ba ne jama'a mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya kiyashe mu da addinin da za a gina shi akan zagi da cin mutunci da kafirtarwa da ɓatanci ga sahabbai da 'yan ɗakin manzan allah to ba manta ba malam ya fara naƙadi dangane da manhajin da shi wannan ya bi wajen tarkato waɗancan zantuttuka nashi a waɗancan littattafai nashi guda hudu na tarka-tarka da tarkace to amma sai ce fabada'atu bi jardi tilkal kutubil arba'a yace abin da na fara shine in tsaretar da waɗancan littattafai guda hudu wa hasril masailil warida fiha da ware matsalolin da suka zo a cikin littafin ma'ana da yamma littattafan tsirara kaga zai samu sauƙin faffalle littattafan falle-falle kenan to shine sai ya biya ware matsalolin da malamin ya sa zagin abubakar ne matsala ce mai zaman kanta zagin umar ne matsala ne mai zaman kanta zagin aisha zagin hafsa zagin sahabbai a jimillance maganan khalifanci maganan gonan fada kun gane wannan da ko ya bi waɗannan matsaloli ya ware su gefe wallati tahtaju ila raddin musamman waɗanda dama su ne suke buƙatuwa zuwa ga ai raddinsu a naƙada su a bayyana irin ɗirkaniyan da ke cikin abubuwan da shi marubucin ya ambata akan waɗannan abubuwa thumma jama'atu min al-adillati wa kalami ahli al-ilmi haula kulli mas'alatin mala yace sai na bi na nemo dalilai ma'ana in ya kwaso waɗannan tarkacen waɗanda dangi ɗaya ne sai nemo dalilan da a cikin alkur'ani da hadithi wanda zai bayyanar da cewa ba daidai ne waɗannan dalilan ba mun gano wannan da kyau ku kowane shirme da gudumin rugurguza ta sannan bayan ya gama kawo dalilan da ya bayyana cewa wannan abin da ya faɗa a littafin ba daidai ba ne sai kuma ya kawo maganganun hamshaƙan malamai wanda suke zance akan wannan matsalar ma ya fi bilgardi fi raddi alaiha wanda waɗannan maganganun na malamai kaɗai sun isa su zama makaman raddin wancan matsaloli da wannan mutumi ya fara kawo domin cin mutuncin sabon annabi. Wa kuntu kada sannaftuha hasabal mawdu'at Mala ya ce wannan raddi na bi na tsara ta gwargwadon yadda tsarin littafin ya kasance, min gairin nazarin ilal kitabil ware da tafihi ba tare da lura da cewa magana kaza shin a cikin littafin shi ne sun mahata daitu? Magana kaza ta zo a cikin littafin fas'alu ahlad dhikri nashi ne magana kaza ta zo da a cikin littafin la'akuna ma'a sadiqin ne da ya rubuta ko ko magana kaza ta zo a cikin ashi'a hum ahlus sunna ma'ana in dai a cikin waɗannan littafan duka akwai zagin abubakar to zai kwaso maganganun waje ɗaya da diya masa raddi ya kwantsame sa kawai kenan kaga zagin a cikin sun mata daitu ka gani a can ka gani a can to ka koma waje kaza an kwantsame su waje kaza jama'a kun gane ko wannan da shi ne manufan shi na farko. Malam ya ce ya yi wannan ne tamhidan da alaiha saboda ya zama shimfiɗa da sharan fage na raddin waɗannan matsaloli fi kitabin wahidin ya so ya tattara raddin ne ya zama littafi ɗaya bi hasabi zalika tartibul maudu'i a bisa wannan tsari na tsarin maudu'i kaza raddi kaza maudu'i kaza kun gano wannan da kyau ko haka ya so ya bi shi dalla dalla sun mara'aitu minal maslaha ma da yace sai na lura kuma yana daga cikin maslaha ifradun raddi ala kulli kitabin bi kitabin mustaqillin kowane littafi a ware mai littafi nashi na musamman domin yin raddi a kan shi sun mata daitu littafin shi daban la'akuna ma'a sadiqina littafin shi daban sannan fasalu ahlal dhikri littafin shi daban sai kuma a shi'ahum ahlus sunna shi ma littafin shi daban hudu yayi hudu za a yi mai jama'a mun gano wannan da kyau ko kowanne abu a mutsitsike shi shi yasa kar lissahabi wal al min iftira'ati as-samawi ad-dal sai ce al-qism al-awwal kashin farko na raddin sai ce ar-raddu alayhi fi kitabihi thumma hatadaitu kenan za a samu al-qism sani ar-raddu alayhi fas'alu ahla adh-dhikr jama'a mun fahimci wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace to malam sai yake cewa lima balagani min intishari ba'd tilkal kutub fi ba'd al amakin saboda labari da ya zo man cewa wasu bangare na waɗannan littattafai sun yaɗu a wasu wajejen ne dona ba'adun ba ko ina ba fama arattu an a'ina ala nashri ma lam yu'rab minha an tariqi ardil masail inda radd alaiha yace ba zan so in taimaka masu wajen yada wasu maganganun banzan da ba su isa wani waje ba ta hanyar in nazo raddi na kawo matsalolin sai ma su ga to ai ma ga kaza tunda ba san ta a bar wannan ai raddin wanda suka sani kawai jama'a kun fahimci ma'anan da abin da malai yake nufi ko Allah ya sa mu dace to sai yake cewa ولما في هذه الطريقة المختارة من من سهولة على القارئ sannan wannan hanyar da na bi a ware littafi daban da raddin abin da ya shafi cikin littafin zai zama abu mai sauƙi ga mai karatu fi maraji'at masail kulli kitabin ala haddihi kowane littafi mutum zai iya komawa sai bincika shi kadai wannan raddin na littafi kaza ne an ce shafi kaza kenan wannan littafin shi kadai zaka dauko ka duba ka gani cikin sauƙi ina fatan mun gano wannan da kyau ba a watsa ma ko ma a kamo abubuwan da kai ba kai zuwa gare shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa hahuwa wa hahuwa zarraddi ala kitabil awwal to ga mu yanzu da izinin Allah mun tinkare yin raddi ga littafin farko min hadhihi kutub daga cikin waɗannan littattafai wa huwa kitabu thumma hatadaitu shine littafin thumma hatadaitu الذي يؤد من أكثر تلك الكتب تلبيسا وتضليلا wanda ake lissafa wannan littafi na sun mata daito ya fi sauran littattafan rudar da mutane da kuma batar da su haisu ta tabba'atu kulla masailihi ta yadda malam ya ce ya bibi dukkanin matsalolin da aka ba aka tattara cikin wannan littafi wa fannattu kulla shubuhatin kuma ya bi ya ɓata duk wata shubuha da aka kawo biddalilin sahih da ingantaccen dalili wal khabar muwaffiq da kuma labari hadithi wanda ya zama amintacce ya biya tabbatar da abin da yake shine daidai a mahallin shi wal hujjatul muqni'a kuma ya kawo hujja mai gamsarwa jama'a mun gano wannan da kyau ko ashe malamin nan ba karamin aiki ba hatta zahara al haqq malai ce mun yi wannan aiki ne har sai da muka tabbatar da gaskiya ta bayyana waza haƙal batulu ƙarya ta rugurguje innal batila dama ita al'adan ƙarya kana zahoƙa shine a waye gari a same ta ta ɗaiɗaice ta bi iska ta wargaje wal minna fiha wal fadlu lillahi wahada duk wani baiwa da ko ga Allah madaukin sarki mana da dacewa da gamdakatar wajen wannan aiki da falalan da aikin yake kunshe da shi to wannan na Allah ne shi ɗaya. Falahul hamdu, duk wani yabo da godiya da jinjinan ban girma sun tarkata ne ga Allah alama an ama cikin abin da Allah maɗaukin sarki ya mana na'ima wa yassara kuma ya sauwaƙe awwalan wa akhiran farko da ƙarshe. Wa qabla shuru'i fi tafsilar raddi, Mala ya ce kafin mutunkari wannan raddi gadan-gadan, ja'altu lahu madkhalan sai na sanya ma wannan raddi mashiga, mala ya ce, mana mabahitha na fi'a wa mufida, wanda ya ƙunshi bincike mai amfani mai fa'idantarwa in Allah ya so, ja'ad muƙassama, sai aka ba kasa littafin kashi-kashi ala sittati mabahith. a bisa bincike ko ko matashiyan bincike shida ba kwaro maka abin yadda ya kwararo kawai na shirme ba ya ce shi dakta ne shi ne malai ce kamar yadda ya riya to cin da shi dakta ne daga jami'a ya kamata ya san yadda daktoci suke bi suke tsara littattafai ko ko bai taɓa yin tesis ba ne ko mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa malai ce kawai da kiki ne kawai in ka nemi ka mai adalci abin da zaka faɗi kenan shine malai ya ambata cewa to ga yadda ya bi ya tsara abin المبحث الأول mabincika na farko fit ta'arif bir rafida za a yi bayani in an ce rafida me yake nufi da su ya kamata ka san ya kamata ka san in an ce rafida me yake nufi da kalmar rafida kuma su wane ne rafidawa al mabhath thani mabincika na biyu nash'atur rafida wa bayan dawr yahudi fi nash'atiha za a yi bayanin yaushe 'yan shiya suka fara da'awansu da gwagwarmayansu kuma a yi bayanin gudunmuwan da yahudawa suka bayar dangane da haɓaka su da koma tsirar da su almabahasa thalith mataki na uku ta'arifin mujas za a zo da ta'arifi takaitacce bi a hammi a ƙa'idar rafida dangane da manyan aƙidu mafiya mahimmanci wanda 'yan shi'a rafidawa suke a kai. Jama'a za fi mu zo lokacin za mu daina cewa shi'a, don ce mu waɗannan shi'a fa to laifi ne. Kun gano wannan da kyau ku? Asalin sunan shi rafida ne. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Almabasar rabi'a, almabasar rabi'a, matsa'inin rafida ala immati ahalus sunna wa ulama'ihim irin yadda ‘yan shi'a rafidawa suke sukan ahalus sunna da malamansu jama'a ba taɓa jin fasukan malami ba sai a bakin ɗan shi'a haka da kusan wannan ba taɓa ji ba da suka fara da khawari suka zo su kuma sai suka kashe su ko mun gano wannan da ke ko tsoron ne suka sunnanta wannan ba san ahalus sunna ya zauna wai yana so kan malamin shi ba wannan bai daga cikin aƙida da al'ada da aikin ahlus sunna kwata-kwata babu wannan addini yan shi'a ne za ku zo ku ci al-mabahath sadis khamis na biyar mawqif ahlus sunna min rafida matsayin ahlus sunna dangane da yan shi'a wa min aqidatihim da kuma aqidan su yan shi'a المبحث السادس نقد am ragargaza ga na gaba ɗaya daren mikiya lil mu'allifi dangane da shi marubucin wannan littafi wa manhajihi da tsarin da ya bi fi kutubihi arba'a wajen tsara waɗannan littafan guda hudu a nan gaba ɗaya za a yi mai niƙan kayan miya ne kawai a cikin littattafan kawai a wuce na fatan mun gano wannan da kyau wa qad sammaytu kitabi hadha mali ce na sa ma littafin nan na wasu na al-intisar lis-sahabi wal al min iftira'at as-samawi ad-dal kawo agaji ga sahabban annabi da 'yan ɗakin shi dangane da ƙarerayin da samawi ɓatacce ya yi a kansu. Haza wannan kenan. Wa as'alullah azza wa jalla, ina roƙon Allah maɗaukin sarki, kama waffaka li hadhal amal bi lutufihi wa karamihi, kamar yadda ya datar wajen wannan aiki cikin tausasawan shi da baiwan shi aikin ya kammalu. An yaji alahu khalisan li wajhihil karim. ya sa wannan aiki an yi ne domin neman yardan shi kaɗai. Wa ayya munna ala alayya fihi bil qabul kuma Allah ya ma wannan aiki baiwa ya samu karɓuwa. Allah ya ma aiki baiwa gashi muna nan ƙarshen duniya mun karɓa. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Allah ya sa albarka, Allah ka sa wanda muka yi Allah ya sa ya karɓa ko ina. Ya zama da watsar da wannan muguyyar aƙida zuwa ga aƙida ingantacciya. wa an yanfa'a bihi man yarahu min almuslimin kuma Allah ya amfanar da duk wanda ya ga wannan littafi daga cikin musulmi ya amfana da shi wa an yadhhadu bihi kaidal ka'idin kuma Allah ya nuku nuku ya raga raga ya nike dukkanin makircin makirai wa shubahil mubtadi'ina da shubohi da 'yan bid'a suke sawa innahu sami'un qaribun mujib lalle Allah madaukin sarki dab yake da ansa addu'a kuma mai karba addu'an duk wanda ya roke shi ne wa bil ijabati jadir kuma Allah madaukin sarki ya ansa addu'an mai addu'a kowaye Allah ya cancanci wannan aiki Allah madaukin sarki ya ansa wannan abin da malam ya ambata jama'a mun gano wannan da kyau ko inda ya ce madakhal shine abubuwan da muka gama karantawa a can ko mun gano wannan da kyau ko mabas na farko na biyu na uku na hudu na biyar na shida wannan yana ganin ba sai mun tsaya mun ƙara maimaita shi ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko al-mabahath al-awwal mala yace dangane da fagen tattaunawa na farko ta'arifin rafida idan aka ce rafida me ake nufi الرفض في اللغة huwa attarku arrafdu a tsaban yaren larabci idan aka ce arrafdu shine bari attark mun gano wannan da kyau ku yuqalu larabawa sukan ce rafattu shay'a rafattu shay'a ai taraktuhu na bar shine taraktu shay'a na bar wani abu kun gano wannan da kyau ku kamar inda in zan ce taraktu fulan na bar wani zan iya cewa rafattu rafattuhu ne watsi da shi kun gano wannan da kyau ku kalmar rafdu shine me tarku barin wani abu watsi da shi wance kali da shi ina fatan mun gano wannan da kyau warrafida filistilah amma a yaren shari'a idan aka ce arrafida iya ihida firak ɗaya daga cikin ƙungiyoyi ne almuntasiba litashayyu'i li alil baiti waɗanda ƙungiya ne daga cikin ƙungiyoyin da ke danganta kansu zuwa ga goyon bayan ahalul baiti ma'al bara'ati min abi bakarin wa umar kuma suka ce in har za a goyi bayan ahalul baiti sai ka hada da yin baran baran da sayyidina abubakar da umar wa sa'ir ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma sauran sabon annabi illal qalili minhum sai ‘yan kaɗan daga ciki, wa takfirihim da zama a dage wajen kafarta su, wa sabbihim iyahum da kuma zaginsu kaca-kaca, waɗanda ke wannan aikin su ake ce ma rafida. Kun gano wannan da kyau ku, yanzu an tsaya nan ‘yan shiyan ƙasanku a bisa wannan ta'arifin su shi'a ne ko rafida ne? Rafida ne. To, kaɗai za mu riƙa cewa shi'a ne, saboda mai yiwa wani yana karkaransu can shi aka rafida rafida sai ce me rafida mun gano wannan da kyau ko to kila ba maki a karkara akwai dan shi ana cewa dan shi sai ce okay to ya gane shi saboda ba sa son a ce masa rafida kamar inda malam zai zo ya ambata nan ba da dadewa ba قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الإمام أحمد الله يجيكين شيكي تشوى والرافضة هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم سوني وقتن دسكي برنتا برن برن باس باس حبان النبي ويسبونهم سنا زاجن صحابي wayantaqisunahum suna zubar musu da mutunci da rage musu daraja da ɗaukansu ba bakin komi ba Imam Ahmad ya faɗi wannan magana a tabaqatun Hanabila libin Abi Ya'la juz'in farko shafi na 33 wancan ta'arifin da Mala ya kawo na kalmar Rafida Allah a tsaban yaren Larabci Mala ce unzur qamusul muhit ka karanta littafin al-qamusul muhit da Fairuz Abadi a juz'i na biyu shafi na 332 wa makayesin laga libin faris a juz'i na biyu shafi na 422 ina fatan mun gane wannan da kyau wa ƙala abdullahi bin ahmad rahimahullahu ta'ala abdullahi ɗan gidan ahmad ɗan hambal allah ji ƙanshi yake cewa sa'altu abi na tambayi babana manin rafida mun gano wannan da kyau suwaye rafidawa suwaye ‘yan shi'a faƙala sai ce alladina yashtamuna su ne wanda suke zagan auye subbuna ko suke ɓatanci suke zagin ababakarin wa umar suke zagin abubakar da umar radiyallahu Allah ya ƙara ma abubakar da umar yarda ya tambaye shi manin rafida sai ce su ne ga su ne rafidawa Malu ya ce, Aka raja hun lalaka'i, lalaka'i fitar da wannan fi sunna, aka raja hun khallal, al'imamul khallal ne fitar da shi fi sunna a lamba na ɗari bakwai da saba'in da bakwai, wa ƙalal muhakkik isnaduhu sahihun. Wa ƙalal imamu Abul Qasim at-Taimi, Abul Qasim at-Taimi ya ce, Al-Mulakab bi sunna. ana mai lakabi da cewa kayawa musunna nan gaba duk in za a yi maganin shi to wannan kalman za a kawo a ce kiwa musunna madadin al'imam abul kasimu at-taimi ku kiyaye fi ta'arifihim da yazo yin bayani suwa ya rafidawa sai ce wa humul ladina yashtamuna ababakarin wa umar sune waɗanda suke zagin abubakar da umar radiyallahu anhuma Allah ya ƙara ma abubakar da umar yarda waradiya an muhibbihima kuma Allah ma ya yarda da mai su san abubakar da umar suke ƙaunansu. Karanta littafin Al-Hujja fi bayanin muhajja jiz'i na biyu shafi na ɗari hudu da saba'in da takwas. Bayan da Malam ya kawo maka ta'arifinsu a tsaban yaren larabci, ya kawo ta'arifinsu a yaren shari'a sai kuma yake kawo malaman musulunci suna bayyana maka suwani ne 'yan shi'a suwani ne rafida mun gano wannan da kyau ku shi sa aka ce 'yan shi'a suna zagin sabi wani ce dan me sai ka ce ga wanda suka faɗa kuma ko ba ku ayi ne ko ku ta kiyan yau za a mana a zaga mu ci kun gano wannan da kyau ku yana zagi sai ka ɗauko hukuncin da muka karanta a baya sai ka ce sunanka kafiri imam malik ne ce kai arne ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace وقد انفردت الرافضة من بين فرق المنتسبة للإسلام ما ليتي إن شيئا نكدي رافضة سكا كبتا سكا معنا سكا واري dangane da ƙungiyoyin da ake danganta su zuwa ga musulunci bi musabbata shaikhaini wajen zagin abubakar da umar dona gairi min alfirak al-ukhra sauran ƙungiyoyin gaba ɗaya da musulunci ba sabon annabi وهذا من عظم خذلانهم wannan yana daga cikin mafi girman taɓewan ‘yan shi'a ƙatalahumullah. Ya ƙoli Shekul Islam Ibn Taymiya, Shehun Musulunci Ibn Taymiya, rahimahullahu ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi yake cewa, fa abubakar wa Umar abghadathuma ar-rafida abubakar da umar 'yan shi'a na matuƙan ƙinsu suna matuƙan gaba da su suna matuƙan cin mutuncinsu da zagin da cin mutuncinsu da ya masa ƙage da yarfa masa abin da ba su ji ba ba su gani ba wala'anat huma kuma suna zagin suna la'antansu dole gairihim min tawa'ib sauran ƙungiyoyin musulunci kaf ba waɗanda suke wannan taɓargaza sai waɗannan ƙazaman karanta majmu'ul fatawa a juz'i na hudu shafi na 435 wa qad jaa fi kutubir rafida mala ce haƙiƙa ya zo a cikin littattafan yan shi'a ma yashhadu li zalika ma yashhadu li hadha abin da ke tabbatar da wannan abin da malaman nan suka ambata wa huwa ja'aluhum mahabbatu shaykhaini kaunan abubakar da umar wata wallihi ma da goyon bayansu da jibintan al'amarinsu min adami ha hiyal fariƙo ko dai ka ƙaunaci abubakar da umar min adami ha ko kuma ka ƙi ƙaunan abubakar da umar wannan ita ce mararraba baina hun wa baina gairihim shi ke nuna inda kana sa abubakar da umar shi sa in ɗan shi ya ce maka ai su ba zagin sabai sai ka ce me za ka ce dangane da abubakar da umar tsakaninka da allah aja ta ƙiya gefe duk wata yaudara da munafinci aje gefe me zaka ce game da su domin abin da ke suka ce ke raba tsakaninsu da sauran musulmi shine kawai inda kana sa Abubakar da Umar to kai ba nasu bane ko kai waye jama'a mun gano wannan da kyau ko mala yace mimma yatliqu nawasib wai wannan ne ke tantance su ga mutanen da suke ce ma nawasib jama'a me nawasib nawasib wasu 'yan bid'a ne irin 'yan shi'a suna wasif nasibawa su suna zagin ahalal baitin suna kafirta ahalal baiti mun gano wannan kyau ku da yan shi'a da nawasif duk kafirai ne kun fahimci wannan kyau ku su nawasif suna cewa musulunci na zaunan lafiya bayan annabi ba waɗanda suka rikita addinin musulunci sai ahalal baiti mun gano wannan kyau ku saboda haka da sun lalata addinin annabi to kawai sun cancanci zagi so sai zagi ahlul bait su kuma zagi sahabbai to duk batattu ne mu ahlus sunna muna kaunan sahabbai ba mu zagin su muna kaunan ahlul bait ba mu zagin su to in shi an suka tashi sai su ce ma ahlus sunna su ma nawasib ne jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye fa qadarawa ad-darzi an Muhammad ibn Ali ibn Musa darzi ya ruwaito daga Muhammad dan Ali dan Musa kala yace كتبت إلى علي بن محمد عليه السلام yace na aika da takarda zuwa ga Ali ibn Muhammad alaihi salam ga ja kasa yace huwa Abul Hasan Alil Hadi ibn Muhammad Al-Jawad ibn Ali Rida wa yu'rafu bil Askari mun gano wannan ɗaya daga cikin manyan limaman yan Shi'a ne wa huwa ahadul a'imma al-isna ashariya inda al-imamiyya wannan yana ɗaya daga cikin manyan limamai ɗaya daga cikin sha biyu daga cikin imaman imamiyya kanat wuladatu husa ta arba'a ashar an haife shi hijira da shekara a ɗari biyu da sha hudu wakila talata ashar wasu ka ce shekara ɗari biyu da sha uku shi ne ce wa mi'a taini mun gano wannan da kyau ku saboda saɓanin ne malai ɗan jinkirta wancan wa wafatu husa ta arba'in wa hamsina wa mi'a taini ya rasu hijira na da shekara 254 ya aika mai tambaya ne anin nasib wane ne nasibi hal yahtaju fi imtihanihi shin mutum in ya kawo magana dangane da fassarar da zai makalman nasibi zai iya cin nasara wajen jarabawan shi in ya ce ila aktara min taqdimihi aljibtu wa tagut mutumin da yake gabatar da aljibtu wa tsagot wa atiqadi imamatihima kuma ya yarda da cewa su ne imamai mun gano wannan da kyau ko mutumin da ke cewa abubakar da umar suna gaba da aliyu kuma ya yarda da cewa imamai ne bayan annabi in mutum ya fassara nasibi da wannan ya yi daidai dama mala ya gaya mana a karatunmu na can suna ce ma abubakar da umar aljibtu wa tsagot in mutum ya fassara su da haka ya yi daidai farraja aljawab sai ya aika mai da ansa man kana ala hadha duk wanda ya tabbatar da wannan nasib wa huwa nasib shine banasibi ina fatan mun gane wannan da kyau mun zo katu na gaba zamu karanta a takhrijin da malam yayi lokaci ya kure mana zamu saurara fasbanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum